واشهد ان محمدا عبده ورسوله الحمد لله الذي ارسل رسله مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتب والموازين لتقوم الحجه على جميع العالمين وليتميز حزب الله من حزب الشياطين احمده سبحانه على ما اولانا من النعم الظاهره والباطنه ودفع عنا من الشرور والنقم المغادره المتغادره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الحمد على في الاولى والاخره واشهد ان نبينا وسيدنا محمد محمد الذي محى الله به عباده الاوثان والاشجار والاصنام وازال به معالم الكفر والفجور والانصاب والازلام وابطل به ما عليه اهل الجاهليه من ظلم واجرام فاشاد الله به الحنيفيه ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد أن أضحت مطموسة الأعلام ووعده بحفظها ونشرها على مدى على مدى السنين والأيام فأب فأب فأب فأيده بالقرآن الذي فيه الهدى والبيان والشفاء للأسقام واتاه معه جوامع النطق والكلام فزكى الله واتم سلامه عليه وعلى اصحابه الاجلاء الكرام الذين حققوا التوحيد وقاموا به حق القيام وناضلوا عنه بكل ما ما ما اوتوا من قوه وحسن خصام وحاربوا من حاد وانحرف عنه وصرف العبادة لغير الملك العلام حتى استقام حتى استقام عليه الحاضر والبادر كما ينبغي ويرام فلا ترى فيهم فلا ترى في وقتهم من يهرو إلى أصحاب القبور في المدلهمات الجسام ومن لا يفزع إلى الدعاء والتوسل بالأنبياء والصالحين في النكبات العظام ولا من يشيد القبور بالقباب والحرير والرخام فرضي الله عنهم كما حفظوا لنا دين الإسلام ورضي الله عن, عن من اتبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم القيامة وبعد أحبتي في الله اليوم نتحدث عن حبيب الحق وسيد الحق مع سيد الأنبياء وسيد الأتقياء وخير الأنبياء مع خير الأنام ونبلة التمام ومسك الخيام ومصباح الظلام مع خير من صلى وصام وطاف بالبيت وسعى بالركن والمأشر الحرام ودعا إلى توحيد ودعا إلى توحيد توحيد ذي الجلال والإكرام وترك عبادة ما دونه من الأوصان والأصنام هو من أكرم الله الخلق ببئفته وأوجب عليهم جميعا طاعته ومحبته وألزمهم تأييده ونصرته مع صاحب صاحب شرف الرفيع والقدر المنع فإننا مهما كتبنا من كتب وسطرنا من سطور ومهما تكلمنا من كلمات ونطقنا من عبارات فلن نفي بحق الرسول صلى الله عليه وسلم علينا إن المداد لينفد وإن الأوراق لتنتهي وما أتينا على جزء من مئة جزء من فضائل هذا النبي الكريم وخلقه القويم إن الأقل إن الأقل ليعجز عن وصف هذا النبي الكريم ووصف بعض محاسنه فضلا عن جلها وفضلا عن كلها قال القائل جاءت سليمان يوم الأرض هدهدة أهدت له من جراد كان في فيها وأنشدت بلسان الحان قائلة إن الهدايا على مقدار مهديها لو كان يهدى لو كان يهدى إلى إلى الإنسان قيمته لكان يهدى لك الدنيا وما فيها أيها الكرام أيها المستمعون الكرام إذا فما نسبة هذا هذا النبي الشريف فما نسبه هو أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم ابن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لعي بن غالب من فهر من مالك بن نضر بن كنانة بن جزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضرة بن نزار بن معد بن عدنان أمه صلى الله عليه وسلم هي آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زخرة بن كلاب بن مرة عباد الله أسماؤه صلى الله عليه وسلم عن مطعم بن جبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماهي الذي يمحى به الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء فقال أنا محمد وأنا أحمد والمقفى والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة إذا عباد الله لماذا أرسل الله هذا النبي الكريم الهدف من إرسال الرسل كلهم وإنزال الكتب هو تحقيق التوحيد الكامل لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في سورة الأنبياء وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون قال القرطبي رحمه الله تعالى قلنا لجميع لا إله إلا الله وقال قتادة لم يرسل نبي إلا بالتوحيد والشرائع مختلفة في التوراة والإنجيل والقرآن وكل ذلك على الإخلاص والتوحيد قلت ويؤكد أن دين الأنبياء جميعا هو التوحيد والخلاف من الشرائع لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة والأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد قال قتادة في قوله سبحانه وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا يقول رحمه الله تعالى أي سبيلا وسنة والسنن مختلفة هي في التوراة شريعة وفي الإنجيل شريعة وفي القرآن شريعة يحل الله فيها ما يشاء ويحرم فيه فيها ما يشاء ليعلم من يطيعه ممن يعصيه والدين الذي والدين الذي لا يقبل الله غيره التوحيد والإخلاص لله الذي جاءت به الرسل قال الله تبارك وتعالى ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم الجليل الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم dukkan yabo da dukkan godiya da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah muna ƙara gode masa muna roƙon Allah da ya tsare mu daga sharrorin kawunanmu da miyagun ayyukanmu duk wanda Allah ya shirye shi shine cikakken shiryayye Allah ka ɗora maka layin shirya wanda ya ɓata ba mai shiryar da shi tsira da amincin Allah da alherin Allah su tabbata ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tare da shi da sahabban shi da kuma iyalan gidan shi kai har da ma wanda suka biyo bayansu da kyautatawa har izuwa ranar tashin alkiyama muna shaidawa lalle babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya godiya ta tabbata ga Allah a farko da kuma ƙarshen lamari ko muna shaidawa lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bawan Allah ne ko manzan Allah ne Allah ya turo shi ne don ya zamanto ya shafe kafirci a wannan duniya da bautar gumaka da bishiyoyi da duwatsu don ya goge abin da mutanen jahiliya suke kai na jahilci da zalunci da kuma barna don haka Allah sai ya ƙarfafi tafarkin annabi Ibrahim da aiko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda tafarkinsa kuwa shi ne tafarkin addinin musulunci da tauhidi da kuma aƙida ingantacciya bayan Allah maɗaukakin sarki ya disasar da duk wata gaba ta kafirci da gaba ta lalacewa Allah kuma ya alkawari wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa zai kare masa wannan addini kuma zai yaɗa shi tsawon shekaru har izuwa ranar tashin alkiyama. sannan Allah maɗaukakin sarki ya ƙarfafi wannan annabi da wannan addini da alƙur'ani wanda ya zamanto shiriya ne da bayani da kuma ceto da kuma waraka da dukkanin cututtuka da Allah ke jarrabar bayi da shi sannan Allah ya bawa wannan annabi wannan manzo wato wasu dunkulallin kalmomi da idan ya furuci ƙwaya ɗaya sai an share shafuka ana sharhin wannan magana tasa. Allah ya tsarkake wannan manzo ya kuma cika ni'ima ga al'ummarsa da aiko shi tare da sahabbansa waɗanda suka zamanto masu girma da karamci wanda waɗannan sahabbai su ne suka ɗauko dakon wannan addini suka ɗauko dakon wannan aƙida suka ɗauko dakon wannan ƙur'ani sun tabbatar da tauhidi na Allah subhanahu wa ta'ala kuma sun yi cikakkiyar biyayya ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama sun tsayi da wannan tauhidi da wannan alkur'ani hakikanin tsayuwa irin wacce ake bukata kuma sun taimaki annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sun taimaki qur'ani sun taimaki addini da dukkanin karfinsu da kuma kyakkyawar maganarsu da kyakkyawar ja'inja da suka dinga bugawa da arna suna kada su a dukkanin munasabobi da suka taso tsakaninsu sun yaƙi duk mutumin da ya kauce wa wannan tafarki ya yi maganganu ko ya wasu ƙudurce-ƙudurce wanda suke munana dangane da wannan addini da wannan manzo da kuma wannan musulunci sannan suka yi ƙoƙari wajen kawar da dukkanin wanda ya yi ƙoƙarin ya kawar da su daga tafarkin Allah wanda yake almaliku al'allah da haka ne da kuma wannan ƙoƙarin ne har na ƙauye da na gari suka gane addini a zamanin sahabban annabi Muhammadu kamar yadda ya dace da kuma kamar yadda ya kamata don haka ba za ka samu cikin lokacinsu ba a lokacin da suka rayu mutumin da zai yi gaugawa zuwa ga kaburbura wanda suke riddigaggu yana neman taimako da agaji a gurinsu sahabbai sun yi maganin wannan kafircin da wannan fitinar ba za ka samu a zamanin sahabbai ba wanda za ka ga yana addu'a yana tawassuli da annabawa da salihai a cikin wasu al'amura na masifu da bala'o'i da suka taso masa ba za ka taɓa samun wannan a zamanin sahabban annabi Muhammadu ba haka kuma ba za ka samu waɗanda suke raka ƙaburbura da bakin wuta da abubuwan bid'o'i da harkoki waɗanda suke miyagu har ma da ƙawata ƙaburbura da yi musu ado da kwalliya a zamanin sahabban annabi Muhammad ba za ka samu wannan ba sun yi ƙoƙarin kiyaye wannan addini sun yi ƙoƙarin kiyaye wannan musulunci Allah ka ƙara waɗannan sahabbai yarda Allah ka haɗa mu da su a jannatul firdausi Allah ka ci gaba da kare mutuncin su tun daga nan duniya har lahira ya Allah bayan haka ya ku ƴan uwana masu girma ya ku ƴan uwana masu waɗannan fuskoki masu albarka wannan hutuba ce da za mu yi ta aƙalla sai ta kai kusan guda bakwai ko goma dangane da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama da kuma sahabban shi kuma munasabar hutubar ba wani ɓoye-ɓoye ko kauce-kauce dangane da abin farin ciki da muka tahi da hi yau na yanke hukuncin kisa akan abdul jabbar nasiru kabara da ya kafa karar bara da cin mutuncin annabi muhammad da cin mutuncin sahabban annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama muke so mu tsokatar da kanmu da kuma dukkanin al'ummarmu darajar waɗannan mutane da ƙimarsu da cewa billahi allazi la ilaha illa huwa duk mutumin da ya ɗora karar bara a kansu cewa su zai yaƙa na rantse da Allah sai Allah ya ga bayan shi a wannan duniyar wallahi kowane ne shi saboda haka hudubar za ta zo ɗaya bayan ɗaya kuma a cikinta za mu fitar da duk wasu darussa da Allah ya sanar da mu dangane da darajar annabi Muhammad da darajar sahabban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama domin mutane su ci gaba da kame bakunansu da iyawa kansu dangane da kutsawa cikin darajojin waɗannan mutane masu albarka wanda ba a taɓa yin kamar su a wannan duniya ba da haka za mu yi magana dangane da manzon Allah wanda wannan annabi kamar yadda muka faɗa shine mafi alkhairin halitta da Allah ya a duniya kuma shine block da Allah maɗaukakin sarki ya gina wannan addinin da shi ya tare duk wata kofa da kafirci da munafurci zai higo cikin wannan addinin shine turaren almiski wanda Allah maɗaukakin sarki ya kamsasa wannan addinin da shi ya kuma haskaka shi ya bunƙasa shi har zuwa wannan lokaci da kake gani shine dai wanda mafi alkhairi ne dangane da duk wani mutum da ya azumi to bai kai annabi Muhammadu ba duk wanda ya dawafi ga ɗakin Allah bai kai dawafin annabi Muhammadu ba duk wanda ya sa'ayi bin rukun bai kai sa'ayin da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yayi ba haka kuma duk wanda yayi raya dararensa yayi tauhidi da aqida yayi addini yadda ya kamata bai kama kafa ko farcen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba shi ne dai wanda ya gurguza kafirci ya wargaza munafurci ya tada ainihin wato duk wata tuta ya karya ta wadda take ɗauke da alama ta munafurci da kafirci da keta da mugunta mai tausayi ne mai jin kai ne shi annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mai kuma girmama duk wanda allah ya haɗa shi da shi kai ba musulmi ba wallahi hatta kafirai sanda suka ji daɗin rayuwa da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzo Allah shi ne mafi girman halittu da Allah madaukakin sarki yayi a wannan duniya kuma ya aiko shi ne domin ya zamanto rahama ga dukkanin al'umma kai wallahi jama'a ba dan adam ba hatta dabbobi da tsuntsaye sun sha roman rahamar zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama Allah madaukakin sarki ya wajabta wa mutane dole sai sun bi wannan manzo wallahi ko ka bi shi ko ka shiga wuta ko ka girmama shi ko ka shiga wuta ko ka so shi ko ka shiga wuta ko ka darajanta kimarsa da martabarsa da addininsa da littafinsa ko kuma a yi maka jahannama khalidi na fiha abada Allah maɗaukacin sarki ya lizumta wa mutane agazawa annabi Muhammadu da taimakonsa da dukkanin nau'in abin da Allah ya hore maka dole ka taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama litu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila Allah ya ce dole mu agaza masa dole mu tallafe shi dole mu agaza masa dole mu tallafa addininsa idan baya nan mu faɗi maganganunsa mu karantar da addininsa ahlul hadisi humu ahlul rasul mutanen da suke faɗin hadisan annabi da maganganun manzon Allah mutanen annabi Muhammadu ne in lam yashabu nafsahu anfasahu sahibu in basi ainihin wato halarci zamanin shi ba to sun halarci numfarfashin shi da numfashin shi da maganganun shi muna tare da wannan annabi annabi Muhammad ma'abocin daraja mai ɗaukaka ma'abocin alkadari mai girma duk abin da za mu rubuta da duk abin da za mu saɗarta na suɗurori da duk abin da za mu faɗa wallahi tallahi ba za mu faɗi kaɗan ko mai yawa daga cikin abin da ya shafi darajar wannan manzo ba duk wata ibara da duk wani zaurance da duk wata karin magana da duk wani wato aran magana da zami na kowanne irin yare don mu fitowa da mutane hakikanin daraja da kima da martabar manzon Allah wallahi tallahi ba mu isa ba sai dai mu faɗi iya abin da ya sauwaka don haka babu wani ainihin wato haƙƙi da muka isa mu sauke na manzon Allah sai dai mu iyakacin yin mu yi addu'a Allah ya karɓa babu wata magana da za mu faɗa mu ce mun riga da mun bayar da haƙƙin da ya kamata mu bayar abin da yake kanmu kadai shine mu yi iyakacin abin da za mu iya wallahi tawada tana iya karewa wallahi takaddu suna iya karewa a kai ƙarshen duk wata takadda a duniya wa ma ataina ala juz'in min ma'ati ju- min mi'ati juz'in min fada'il hadha an-nabiyil karim ba mu zo daya daga cikin kashe-kashe da wasu bangarori na falalar wannan manzo da kuma wannan annabi mai girma ba da kuma ɗabi'unsa wanda suke masu ƙarfi masu daraja innal aqla lalle hankali la ya'jazu an wasfi hadha nabi wallahi ya gaza ya siffanta wane ne wannan annabi wanda yake mai karamci wa wasfi ba'd mahasinihi ko kuma ya bayyana wani bangare na kyautatawar shi da kuma ingantacciyar rayuwar shi da falalar shi da darajarsa fadlan an julliha ballantana ya faɗi mafi yawa wa fadlan an kulliha kuma ballantana ma yace zai faɗi dukkanin abin da ya kamata ya faɗa na da wannan manzo wani yana mai bayyana wannan magana ta hanyar kawo wani baiti yana cewa ja'at sulaimanu yawmal ardi hudhudatun wata rana hudahuda alhudahuda ne da ka sani ta zo gurin annabi sulaiman ahadat lahu min jaradin kana fi fiha a bakinta ta kamo fara ta kawo wa Sulaimanu kyauta annabi Sulaiman ta ce ga ga kyautar fara na kawo maka tunda mun sani ai ko a shari'ar manzon Allah ya halatta a ci fara da haka huda huda ba ta da abin da za ta iya yi karfin ta bai kai ta ɗauko duk abin da ya kamata ta ɗauko ta kawo ba tsuntsuwa ce yar karama ba ta wuce kan yatsan kan nan ba sai ta kamo fara ta kawo annabi Sulaiman wannan mutum ya kawo wannan baitin ne dan ya nuna mana darajar annabi Muhammadu ya nuna mana kimarsa da martabarsa yace wa an shadal bilisanil hali qa'ilatan sai wannan huda huda ta rera baiti tana mai cewa wannan annabi Suleiman innal hadaya ala miqdari ma muhudiha lalle ka sani ita kyauta ana ba da ita ne ga gwargwadon wanda ya kamata a bawa ma'ana kowanne irin kima da martaba da dan adam yake da shi to gwargwadon irin kyauta da abin da zaka yi masa na alheri wannan shine abin da muka sani ke ta ce law kana yuhuda ilal insani qimatuhu da a ce ko daidai kimar mutum haka za a ɗauko kyauta a bashi lakana yuhuda laka duniya wa mafiha ta ce na rantsi da Allah da ba abin da za a baka wanda ya daidai da kai in ba an ɗauki duniya da lahira gaba ɗaya an baka ba mana yana ƙoƙarin ya nuna mana darajar manzan Allah ba abin da za mu yi mu isar da haƙƙin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai dai mu yi iya abin da za mu yi a daidai lokacin da muke ganin annabi a wannan darajar da wannan kimar wani kuma a lokacin yake cin mutuncin shi saboda ya zama la'anannan zamanin shi a daidai lokacin da Allah ya bashi wannan daraja a lokacin wani kuma yake ganin bai kai wannan darajar ba yake kokarin danganta shi da miyagun maganganun da wallahi maimaita su ma maimaita su ma abin kazanta ne idan muka dawo zuwa ga nasabar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama babu dan adam a duniya da ya kai manzon Allah nasaba jama'a babu wani ɗan adam da ya kai manzan Allah darajar family da iyaye da dangantaka babu wanda ya kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama malamai suka ce sunansa annabi Muhammadu abul qasim baban qasimu dan abdullahi dan abdul muttalib dan hisham hisham kuma dan abdu manafi dan qusayyi dan kilab dan murra dan ka'ab dan lu'ayyi dan galib dan nihrin ɗan malik ɗan naduru ɗan kinana ɗan huzaima ɗan mudurakata ɗan ilyas ɗan mudura ɗan nizar ɗan ma'addi ɗan adnan wannan ita ce nisubar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama waɗannan mutane duk da kaji idan ka je ka bi tarihinsu ala a tarihin laraba ba za ka taɓa samun mutumin banza ko kwaɗe a cikinsu ba yasa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce allah ya zaɓe ni daga cikin larabawa ya zaɓi larabawa daga banu kinana ya zaɓi banu kinana daga ƙuraishawa ya ɗauko ni ni kuma daga cikin ƙuraishawa don haka ni tatacce ne ɗan tatattu wankakke ne ɗan wankakku tsaftatacce ne ɗan tsaftatattu tsarkakakke ne ɗan tsarkakakku annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mahaifiyar annabi muhammad ita ce amina min al'amni wal imani aminatu amintacciya yarjajjiya kammalalliya kamammiya wannan shine ma'anar amina bintu wahab dan abdumanafi dan zuhurata dan kilabi dan murra wannan ita ce nisbar mahaifiyar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan idan ka dawo kan sunayen manzon Allah kuwa an samu hadisi daga Mut'im dan Jubair Allah ya hada mu da Mut'im dan Jubair yake cewa lalle annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana gaya mana sunayensa da kanshi yana cewa ana Muhammadun ni ne annabi Muhammad ma'anar annabi Muhammadu shine shayabo shayabo da mutum da aljan da ƙwari da dabbobi kowa yana yaban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba shi da illa ko ta wacce fuska da ka sani ba shi da matsala ko ta wacce fuska da ka sani duk abin da yake zakewa ɗan adam na matsala baya zakewa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama yace wa ana ahmadun kuma ni ne ahmad wa ana mahi ni ne mahi alladhi yumha bihil kufur wanda ake shafa kafurci da shi daga ya zo guri to kafurci ya tashi aiki wa ana alhashiru ni ne alhashir alladhi yuhsharu nasu ala aqibi wanda sai bayan na farka sannan duk duniya za ta farka a ranar lahira sai manzon Allah ya tashi ya fito daga kabarin shi duk wani dan adam mai daraja tun daga kan annabawa da manzannin Allah har ƙasa gaba ɗaya na ƙarshen daraja sai annabi Muhammadu ya fito sannan kowa ya fito wa kazalika hakanan kuma huwa awwalu man yadkhulu aljanna shine mutumin da zai fara shiga aljanna kafin kowa ya shiga sallallahu alaihi wa sallama wa ana al-aqib kuma ni ne al-aqib abinda ake nufi da al-aqib ai alladhi laysa ba'dahu nabi shine wanda bayan shi to an rufe annabta shine ki shine makulli shine makullin annabta da manzanci kato kan gaba ɗayanta don haka daga kansa an gama ya tabbata daga abi musa al-ash'ari Allah ya haɗa mu da abi musa a jannatul firdaus yace annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama kana yusammi lana nafsahu asma'an ya kasance yana ba mu sunayensa da kanshi faƙala yana cewa ana muhammad wa ana ahmad ni ne annabi muhammadu kuma ni ne ahmadu wal muqaffa ko muqaffi kuma ni ne al muqaffi wal hashir ni ne al hashir wa nabiyyu tauba ni ne annabin tuba wa nabiyyu rahma kuma ni ne annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da haka in ka kira shi nabiyyu tauba kai daidai in ka kira shi nabiyyu rahma kai daidai in ka kira shi al al-muqaffi ko al-muqaffa kai daidai duk waɗannan sunaye ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama me yasa Allah ya turo wannan manzo ya tabbata a cikin suratul anbiya aya ta 25 Allah ya ce wa ma arsalna min qablika min rasulin ba wani manzo da muka turo a bayanka illa nuhi ilaihi face sanda muka yi wahayi gare shi annahu la ilaha illa ana cewa ba wanda ya cancanta a bauta wa in ba ni ba fa'abudun don haka Allah ya ce ku bauta min da kai da sahabbanka da wanda duk suka biyo bayanka da kyautatawa al-imam al-qurtubi Allah ya haɗa mu da shi a aljanna yace ma'anar wannan aya ai qulna lil jami'i face sanda muka ce wa kowa la ilaha illa Allah ba wani abun bautawa bisa cancanta da dacewa sai Allah yasa idan ka kuskura kana ikirarin soyayyar manzon Allah amma ba ka da tauhidi da aƙida ingantatta ka tafka mummunar asara wallahi domin ita ce asalin primary assignment ɗin da aka turo annabawa gaba ɗayansu babban aikin da suka zo su yi shine su rusa kafirci su tabbatar da musulunci da aka daga zarar aka same ka da matsalar shirka aka same ka da matsalar rahin tauhidi to ka yi bari wallahi wanda ba zai taɓa kwasuwa ba sai fa idan ka tuba ka dawo ka gane haka kuma ka gyara wannan imamu qatada yace ai lam yursal nabiyun ba a turo wani manzo ba illa bi tauhid face sai da tauhidi wa shara'i'u mukhtalifa amma shari'a ta bambanta a cikin at-taura da injila da kuma qur'ani wa kullu zalika alal ikhlas wa tauhid amma koda sun bambanta din idan zaka yi su zaka yi su ne bisa ikhlasi da kuma ainihin wato tauhidi azumin da zaka yi da azumin da zan yi da azumin da mutanen annabi Musa za su yi da azumin da mutanen annabi Isa duk shari'ar da aka dora musu aka dora mana abin da ake bukata shine mu gudanar da ita alat tauhid wal ikhlasi mu yi ta akan tsarin da Allah ya ce a yi kuma dan shi sannan mu bauta masa shi kaɗai kar mu haɗa shi da kowa ya tabbata daga abi huraira Allah maɗaukakin sarki ya haɗa mu da abu huraira a aljannar firdausi abu huraira ya ce annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ni na fi cancanta da annabi musa isa saboda kowa ya ce kuma su annabawa da kake ganin su uwa ɗaya uba ɗaya suke abin da yake nufi da wannan shine abin da ya haɗa su shine tauhidi inda maɓiɓɓigarsu manufarsu dalilin aikosu aikinsu shine tauhidi da aƙida ya tabbata kamar yadda katada ya faɗa ƙarƙashin faɗin Allah a cikin suratul ma'ida da Allah ke cewa li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja ai sunnatan wa sabila ma'ana kowanne daga cikin ku annaba yana da tafarkin sa yana da tsarin da muka aiko shi akai to annabi Muhammadu Allah ya turo shi ne akan tsari kaga daga wannan zaka gane babban aikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine tabbatar da tauhidi amma sai ga Abdul Jabbar yana kokarin rusa tauhidi jama'a babban abin da ya sa Allah ya turo manzan Allah don a girmama shi a mutunta shi a bahi darajarsa amma sai ga Abdul Jabbar yana kwashe wa manzan Allah darajar shi yana zubarwa yana takawa yana danganta manzan Allah da abubuwa munana wanda wallahi in ba a fagen wa'azi ba ne babu kyau babu daɗi faɗarsu babu daɗi faɗarsu maganganun sun wuce duk da kake tsammani kuma wannan mutumin ya jima yana wannan barnar malamai da yawa daga cikin malamanmu sun juma suna mayar masa da martani mutane da yawa ba san me yake faruwa ba sai da wannan abubuwa na social media suka fara sannan ne aka fara gane ma barnar da Abdul Jabbar yake ya fi shekara ashirin yana wannan magana ba wai magana ta yau ba ya jima yana wannan abu amma zakunan sunnar manzon Allah ma'abota tauhidi ba su bar shi ba irin su Dr. Muhammad Rabi'u Rijiyar Lemo Allahu yarhamuhu qabla an yamuta Allah ya ji kanshi tun kafin ya koma lahira irin su malam Muhammad Bashiru Kabir ko Kabiru Bashir hayaki fidda na kogo lalle ku ka fito da na kogo mutanen ashabul kafi an yi waje ka fitar da na kogo irin su malam Musa Yusuf asadu sunnati wal islami wal muslimina sun jima suna bugawa da wannan mutumin irin su malam abdulsalam baban gwale Allah ya saka musu da alkhairi sun bujjima suna yi da wannan mutumin har rubuce-rubuce sun yi akan wannan mutumin akwai wani littafinsa al'anwarul kashifa da malam muhammad bashiru kabir ko kabiru bashir ya rubuta ya ba shi amsa akan wani rubutu da ya yi dangane da zagin wasu sahabbai da sukar wasu hadisan annabi muhammad da zagin Anas ɗan Malik manya-manyan sahabban manzan Allah zai ɗaga mutum yadda ka san kaza ya ga mutum mutuncin su ya jefar da shi baka san matsalar wannan mutumin bane har ta kai ga matakin da aka zo aka yi wannan muƙabala shekara ɗaya da wasu watanni da suka gabata wanda a wannan muƙabala fabuhitar lazina ta zandaku wanda suka zama zindiƙai suka ji kunya duniya ta ga ƙarshen karatun abdul dabbar na ƙarya da munafurci kuma ta ga ƙarshen jarumtarsa da ƙoƙarinsa to ashe duk surutan da yake da cika baki da yake ba abin da ya sani don ma bai gamu da jibalun rawasi kafaffun duwatsu a cikin ilimi su doktor profeso na ilimi na gaskiya muhammad sani umar rijiyar ilimi da kuma rijiyar lemu bai game da irinsu ba ɗalibansu suka yi mutsu-mutsu da abdul jabbar daga nan gwamnatin jihar kano ta tasa ƙeyarsa zuwa gidan gyaran hali amma abin da zai baka mamaki da abdul jabbar tsawon shekara ana jan shari'an nan ko zai fito ya tuba na gaskiya taubatan nasuha wala Allah gwamnati tana da iko Allah ya ba ta dama ta ce ta yafe mishi ya je kuma ya ci gaba da jin abin da zai ji tsakaninsa da ubangiji idan Allah ya rafe masa cin mutuncin annabi da yayi falillahi alhamdu wal minnatu ba ma masa bakin cikin tuba ba ma masa bakin cikin gafara wallahi da zai tuba Allah ya dawo da shi kan hanya haka muke fata domin idan ya dawo za a karu da shi a sunnar manzon Allah ba ma musun ilimin sa ko karatun shi amma ai akwai mai ilimi da alqur'ani ya bada labari Allah da kansa ya yarda cewa mai ilimi ne amma ga yadda ya lalace shine bil'amu dan ba'ura watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu ash-shaytanu fa kana min al-ghawin ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه الله يتفى مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلحف أو تتركه يلحف ما لميني وانا أما الله يبار لبار ملاقا توسع يدن جن تاهي دبر تبو قوة سلالة سواء إتتي دبر كره أما فما لميني من إلمي الله ما يدد إلمي سدان الله بارن سيباير القرآن أما يا أكا يلالة شيني إلمي بمسا أمباني بقى saboda haka da abdul jabbar zai tuba wallahi wallahi muna so ya tuba yo menene jin daɗi na me jin daɗin ka yau idan an tashi a kiyama mun ga ɗan uwanmu wanda muke kyautata mana zaton musulmi ne mu ganshi a wuta ina jin daɗin yake wata riba ka ci ribar shi ne dukkan mu Allah ya haɗa mu a jannatul firdausi ba ma wa kowa bakin cikin gafara Allah amma fa idan ka ki to inna rabbaka labil mirsadi Allah yana nan a madakata kuma zai gamu da kai saboda haka ‘yan uwa aka zo aka yanke wannan hukunci jiya bayan duk wata hanya da aka bi da zama da aka yi ta yi Allah ya sakawa alƙali Ibrahim Sarkiyola shi ne alƙalin da ya yanke wannan hukunci kuma duk wanda suka bi kafafen yada bayanai sun ji bayanan da ya yi cewa lalle ya yanke hukuncin kisa ta hanyar rataya akan Abdul Jabbar Nasiru Kabara abin mamaki Abdul Jabbar ya miƙe ya yi maganganu marasa daɗi kamar yadda ya saba kuma ya bayyana wa duniya cewa baya neman sassauci ko mai muskala zarrace kuma so yake a yanke wannan hukuncin da gaggawa a kan shi tur da wannan jarumta na rantse da Allah kada Allah ya jarrabe mu da irin wannan jarumta jarumtar da za a zarge ka magana mafi yawa malamai suka ce ko a ka'ida idan aka ce magana ta zama mutawatira to malamai suna yarda da isa ko hadisi ne aka ce mutawatiri ne to ya fi karfin a ƙaryata shi to kusan kaso ta ɗari a cikin kaso ɗari kaso tamanin da biyar cikin waɗanda suke malamai ne na gaskiya sun tabbatar da laifuffukan da abdul jabbar ya aikata na cin mutuncin annabi da cin mutuncin sahabban manzon Allah ba ma tunanin cewa waɗannan malamai duk za su haɗu su zalunce shi saboda yawansu ya kai a gaskata su yadda kowa ya fahimci karatun cewa lallai yadda wane ya fahimta haka wane ma ya fahimta cikin kaso ɗari kaso tamanin da biyar haka suka fahimta bai wuce kaso goma zuwa sha biyar ba ne wanda suke goyon bayan ƙarya suke cewa ba haka abin yake ba ba zai ji ɓoyowa duk su haɗu a kan ɓata ba annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana a cikin hadisi yace la tajtami'u ummati ala dalala al'umma ta ba ta haɗuwa akan ɓata a ce nan ga dandazon jama'a sun yarda da kaza kuma ku ɗan kiraru ku ce ba haka ba kuma a samu su waɗancan masu yawan su suke kan ƙarya annabi muhammadu ya ce allah ba zai al'umma ta wannan ba in dai kaga ga dandazon jama'a sun yarda kaza to kawai kaza ɗin ne manzon allah ya ce haka al'umma ta ta ci gaba da rayuwa saboda haka mafi yawancin waɗanda suka bi waɗannan matsalolin daga cikin malamai masu ilimi sun gamsu cewa abdul jabbar ya ci mutuncin annabi muhammadu da haka aka kai shi gwamnatin kano ta kai shi gaban kuliya aka je aka yanke masa hukunci ya fito yana jarumtar da ba jarumta ba ina ma abdul jabbar akan kara addini ne akan kara mutuncin manzon allah ne akan abu mai kyau ne kake wannan jarumtar cewa a kashe ka akan haka wallahi tallahi da dukkan mu sai mun jefa ma ƙuri'a gaba ɗaya amma abin mamaki zargi ne mai ƙarfi ko mu ce tabbataccen laifi ne tunda har ma an riga an yanke hukunci akan cewa ka ci mutuncin manzon Allah maimakon ai wallahi ko da wasa ne ko da wasa wani ya buɗi baki ya ce ka ci mutuncin annabi abin da ya kamata shi ne kai tsalle ka faɗi ka fara kuka kana inna lillahi wa inna ni din ne na to na tuba wallahi Allah ka yafe mu ba zan sake ba wallahi nan ne ka zama jarumi wallahi nan ne ka zama jarumi wannan muƙaddara da wasa wani ya danganta ma cin mutuncin manzon Allah ballantana a ce abu ya tabbata malamai sun yi bincika sun samu haka ne amma ka ce kai baka yadda ba who are you kuma daga nan ne za mu gane munafukai da kuma masu san gaskiya na rantse muku da Allah duk wanda ke jin farin ciki da hukuncin da aka yi wa Abdul Dabbar akwai ƙanshin imani a cikin zuciyar shi kuma masoyin Annabi Muhammadu ne gaskiya amma duk mutumin da yake jin haushi kamar yadda na ga wasu wawaye sun fara fitowa social media suna sukan lamirin wannan hukuncin na rantse da Allah da ya busa mun numfashi munafukai ne kuma kai ma ka yi hankali ka yi hankali da faɗin cewa an zalunce shi da faɗin cewa ba a masa adalci ba da faɗin cewa ba a kyauta ba da faɗin cewa ba haka abin yake ba wallahi kai hankali wallahi za ka zami za ka zama makiyin annabi muhammadu ina 'yan ɗariƙu da suke danganta mu da ƙeyar manzan Allah suke danganta wa kansu soyayyar manzan Allah to ga hukuncin da aka yi wa Abdul Jabbar muna jiran maganganunku wa kadhalika nufassilu al-ayat wa litastadina sabilul mujrimina Allah ya ce haka nan muke filla filla da al'amura muke yin dalla dalla da su dan mu gane hakikanin hanyar mutanen banza wallahi sai an gane munafikai a cikin wannan al'amarin kowa muna jiran shi ai magana kake ana ɗauka ai ko kuma za ta yaɗa a duniya sai dai idan za ka higa cikin kurtu kai magana kai kaɗai nan ko ba wanda ya ji ka to me amfanin ta ba ta da amfani dan ba wanda ya san kayi kawai kafacin ka ne za ka gamu da Allah amma wallahi in dai za ka fito kai magana za mu saurari me ka faɗa saboda haka insha Allahu ta'ala jama'a wannan hutubar yau ta fara ni kaina ban san ranar karewar ta ba na rantsi da Allah ban san ranar karewar ta ba shi yasa ni ce muku kaulani ko ta zama bakwai ko goma kaga ai ban san hakikani ba saboda duk wata matsala a bayan ta annabi Muhammadu take wallahi duk wata damuwa bayan damuwar manzon Allah take saboda haka wallahi za mu tsaya dan al'ummar mu mun fahimci da yawa har yanzu ba su gane wane ne annabi Muhammadu ba ba su gane darajar shi ba ba su gane kimarsa ba ba su san tarihinsa ba ba sa fahimtar menene kimar shi wani sai a taɓa manzon Allah yadda ka sa an taɓa ɗan unguwarsu ba abin da ya dame shi ba abin da ya dame shi a zagi manzan Allah a ci mutuncin manzan Allah a danganta shi da miyagun al'amura amma yadda ka san ɗan anguwarsu aka taɓa abokin shi wanda baya damuwa don an taɓa shi haka za ka ga yana harkokin shi wannan kada an ya kuna nifaƙan wallahi kana dab da ka zama munafiki idan baka yi a hankali ba dole ne ka nuna damuwarka da tashin hankalinka a lokacin da aka ci mutuncin manzan Allah godiya daga ƙarshe kafin mu ba da wasu saƙonni na gudunmawa da muke nema akan wasu al'amura amma daga farko muna godiya ga gwamnatin jihar kano da farko tukuna muna godiya ga allah da ya sa aka yi wannan hukunci kuma aka zartar da hijiya allah mun gode maka allah ka ƙara kara addininka allah ka ƙara mukurkusa munafukan addininka ya allah duk wani munafiki da yake so a ci mutuncin addinin allah da manzan allah allah kar ka bar shi ya allah muna gode ma allah da wannan da wannan hukunci da aka yi na biyu muna gode wa malaman kano da ma sauran malamai na sassan jihohinmu da ba su bar wannan matsala ba suka ci gaba da bibiyar ta har sanda aka zo zuwa ga yanke hukunci jiya muna gode musu domin sun ɗauke mana duk wani nauyi sun tsaya da iliminsu sun ba wannan matsalar kariya har sanda aka kai ta Allah ya saka musu ya ƙara wa iliminsu albarka wallahi duk karatunka idan baka iya kare irin wannan abin ba wallahi karatunka ba shi da amfani haka kuma duk karancin iliminka in dai za ka iya tsayawa ka ba wa manzan Allah kariya fa ni'ima madalla da iliminka da karatunsa komai kankantansa wallahi saboda haka muna godiya malamanmu Allah ya saka musu da alheri sannan na biyu muna godiya ga shi Ibrahim Sarkiyola alƙalin da ya yanke wannan hukunci tare da duk wata barazana da aka yi mar da duk wasu maganganu da aka dinga yi da ƙoƙarin sai an gabayan shi ba irin abin da bai fuskanta ba wannan bawan Allah kafin ya kai ga wannan hukuncin sai ka je kana hira da shi zai baka labarin bala'in da ya fuskanta amma ya jajirce ya tsaya yana ganin ko akan wannan ya rasa ransa to ya yi shahada kuma haka ne wallahi wallahi haka ne sanda ya kai ga matakin yankewa abdul jabbar hukunci kuma wani abun daɗi bayan yanke hukuncin hukuncin ba iya na kisan bane na farko sarki yola ya ce ba za a sake kasa kasa ɗin abdul jabbar ba daga nan hayyo mutanadi ya ce kuma duk gidan rediyon da suka sa kasa ɗinsa wallahi tallahi hukuma sai ta damke gidan rediyon gaba ɗaya za a rufe shi mun gode wa Allah domin wannan karatu ba abin da ke haifar al'ummar musulmi sai bata da haka yace daga cikin hukunce hukuncen an daina sa karatunsa har abadan abidina sai dai ya tafi bayan duniya ya je karatun amma dai banda jihar Kano na biyu yace duk littattafan da ya amfani da su wajen ɗora mutane akan bata dama yana da zaɓi a matsayinsa na alƙali ko dai ya ƙona ma littattafan gaba ɗaya ko kuma a kyautar da su ko kuma idan wanda ya ikirari cewa nasa ne in ya zo a bashi ko kuma a saka ta a baitul malin gwamnati da haka yace za a ɗauki wani littattafai za a kai library na Kano state na malamai za a je a ajiye su saboda ajiye tarihi ga wani munafiki da ya ci mutuncin manzon Allah ga kuma littattafan da ya dogara da su don haka ɗalibai ku yi hankali da waɗannan littattafan yace don haka littattafai ne kusan guda 180 masalal ladina hummilit taureta ka masalal himeri yahmilu asfara bisa masalul qaumin ladina kazzabu bi ayati da kayan littattafan da bahi da amfani kamar yadda Allah ya buga misali da jaki da kayan littattafai abu na uku ya ce masallatan abdul dabbar duka ya ba wa gwamnatin kano oda ko ta rushe su ko ta rufe su kar a sake ganin wani munafiki a cikin waɗannan masallatan duk inda yake gabatar da karatuttuka an rufe shi amma wai har yanzu abdul dabbar ya fito ya tuba wa allah domin shi fa hukuncin kisa ga wanda ya zagi manzan Allah fa ibnu taymiya ya faɗa a cikin asarimul maslulu ala shatimin rasul ku ya hakuri jama'a yace ko ka tuba sai an yanka ka wallahi ko ka tuba sai an yanka ka ballantana ka ki tuba dan Allah wacce asara ta kai amma hukuncin kisa akan cin mutuncin manzan Allah ko baka tuba ba wanda ko ka tuba malamai suka ce sai an kashe ka in ya so tuban in Allah ya karba ya ma amfani a lahira in bai karba ba kuma zaka je ka yaba wa aya zakinta wannan wace asara ta kai ga haka wace asara ta kai ga haka kai kadai ne malami a kasar da zaka ce an zalunce ka malamai nawa suke karantarwa malamai nawa suke maganganu me yasa su ba a kama su aka yi musu irin wannan ba sai kai kadai Allah ya shirye da mu Allah ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ya kara wa annabi daraja Allah ya maza albarka duniya da lahira yan uwa muna godiya ga Allah dangane da al'amura da yawa akwai abin da ya taso satin da ya wuce ban samu zuwa nan na ja sallah ba da haka ban gabatar da bayanin ba amma yanzu zan gabatar da shi akwai wata mota ne ta yan hizba wanda wannan mota kusan ta gama kwandem abin da ya rage kaɗai shine a yi ƙoƙari a farfaɗo da gyaranta da injinta an yi lissafin abin da wannan mota za ta ci naira dubu ɗari hudu da tamanin da wani abu kusan dai naira dubu ɗari biyar ba wanda zai mana wannan aikin sai ku al'ummar musulmi kuma kun sani galibi ba mu cika zuwa da magana akan wannan mimbari magana banza ko magana wasa ba mukan yi kokari wajen duk abin da za mu zo mu gaya muku cewa ku taimaka a yi shi abu ne wanda yake yana da asali yana da tushe wanda yake mai kyau da haka muna roƙonku yanzu 'yan hizba za su zagaya don allah in ma kuɗin nan ba su gama haɗuwa ba to aƙalla a ce an kusa haɗa su abin da ka zo da shi ka taimaka domin da'awar da waɗannan bayan Allah suke wannan kuɗi ba wai wani za a bawa ya je ya ci a gidan shi ba ba wani za a bawa ya je wani abu ba makaniki ne ba da estimate takardar yanzu haka tana hannuna da estimate ɗin abin da za a yi da kuɗin da za a kashe motar ta ci gaba da ayyukan musulunci waɗannan 'yan hizba da kuke gani ba wanda ke biyan su kwandala na salari akan abin da suke yi na aikin addini kowa ya sani so ko da personally su muka nema taimako ba a yi wa laifi ba saboda ba kullum ake haka ba kuma ba wani abu ake basu ba ballantana kayan da suke aiki a nemi taimako domin agazawa a gyara shi saboda haka don Allah muna roƙon al'umma da su taimaka a gyara wannan mota wanda kuma yake so ya ba da gudunmawa mai kauri kai tsaye ya neme ni insha Allahu ta'ala in ma makanikin kake so a haɗa ka da shi ya ɗauko motar kuje a ba da lissafin abin da ake so a sayo a gyara ka same ni kai tsaye insha Allahu ta'ala za a gyara wannan mota muna addu'a Allah ba wa kowa ikon taimakawa Allah kuma ya agaza musu in hizba da suke mana wannan hidimomi wajen gudanar da waɗannan ayyuka na musulunci Allah ka sa aljanna ta zama komar mu Allah ka haramta wuta cin naman jikin mu subhanahu wata'ala ya sa albarka a rayuwar mu Allah madaukakin sarki ka sa mu cika da imani Allah madaukakin sarki ka yaye mana damoyi da matsalolin mu ku yi hakuri jama'a yau mun ƙara lokuta da bamu taɓa ma ƙara irinsa ba amma don Allah a yi hakuri mas'alar manzan Allah ta kai ai mata haka har fiye da haka saboda haka jama'a ya hakuri Allah ya samu dace rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamati innaka la tukhlifu al mi'ad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh